ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake raya mu muka sake ganin wannan wuni mai albarka da muke karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin jami'ar rahma wanda yake kan titin maiduguri a garin kano inda muke karatu a cikin littafin hisnul muslim wato addu'o'i da zikirai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma al'ummarsa domin su kan dinga karantawa tun daga safiya har zuwa kwanciya su bacci a yau muna sha ɗaya kenan ko ga watan safar goma ne ko goma ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai miladiya 2026 za mu tashi sabon fasali yana da alaka da karatun da ya gabata mala ya ce ma ya fa'alu marra'ar ru'ya aw al-hulm wannan fasalin zai koyar da mu a ƙarƙashinsa irin addu'o'i da yadda ya kamata mutumin da ya yi mafarki mai kyau yana bacci ko ya mafarki na tsoro mara kyau kenan a bacci wanda duk yana samun ɗan adam kana bacci za ka yi mafarki mai daɗi har aka zo aka tashe ka za ka na mafarki na mai daɗi ka tashe haka kuma mutum yakan iya mafarki mara kyau mara daɗi wanda zai firgita shi sai ka ga ya ta'ada masa hankali wani sai ya kwana da kwanaki abin yana damunsa to wannan suna faruwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari ku ji yadda abin ya faru ya tabbata cikin sunna akwai hadisai masu yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar da al'umma abinda musulmi ya kamata ya karanta ko ya akaita lokacin da ya mafarki mai daɗi ko mara daɗi daga cikin irin wannan hadisan idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha duk wanda a cikin ku ya mafarkin da ya ji ya ji daɗin mafarkin ya so wannan mafarkin fa innaha fa inna ma hiya min Allah to irin mafarki na daɗi daga wajen Allah yake to me ya kamata yi sai maza ta ce falyahmadillah alaiha da ka farka a mafarki mai daɗi da kai to ka gode wa Allah ce alhamdulillah wannan mafarki bishara ce ji manzo Allah sallallahu sai manzo Allah ce wa idza ra'a khayra zalik mimma yakra amma idan mutum yayi mafarki shedan zungura shedan ne bal yasta'iz min sharriha ina mutsarin Allah daga sharrin mafarkin wala yadhkurha li ahad kar kuma ya gaya wa kowa muna wannan kuskuren mutum sai ta da mafarki mara daɗi da annabi ce kar ka gaya wa kowa fa inna hala ta gurru in kai haka baka gaya kowa ba ka nemi tsari daga Allah cewa ya tsare ka da sharrin wannan mafarkin manzo Allah ce ba abin da zai same ka abin da ka gani din ba zai aiki a kanka wannan ruwayar aka imam al-bukhari ruwayar abu sa'id al-khudri ya zo kuma cikin sahih al-bukhari da muslim daga abu salma abu salma yake cewa laqad kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni yace nakan yi mafarki mara dadi har sai ya sa ni zazzabi rabo rashin jin dadin da nayi har sai zazzabi ya kama ni sai nake gaya wa sahabbai yace hatta sami'tu aba qatada al-ansari yaqul yace sai da nake fada sai naji hankali hatta rashin lafiya hatta sai da na fada wa annabi sai naji annabi jadi fala yuhaddith bihi aw kowa sai masoyinsa ji annabi in kai mafarki mai dadi to kar ka gaya kowa mafarkin sai masoyinka sai wanda ka tabbatar masoyinka ne wa idan ra'a ma ya kira abu qatada yace manzon Allah kuma ya ci gaba yana cewa idan mutum yayi mafarki mara daɗi ya ga abin da baya so falyata'awwaz billahi min sharriha ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarkin wa sharri shaytan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan ka tsare ni daga sharrin wannan mummunan mafarki da ne waliyattul talata sai ya tofa a hagunsa su uku sai ka kalla hagunka gefen hagunka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'aytu idan ba za ka iya tura larabcin ba sai ka ce ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan da ya kawo wannan mafarkin mafarkin ma Allah ka kiyaye ni daga sharrinsa duk sai ka sake yi su uku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yi haddif biha kar ya gaya wa kowa ji manzana mara kyau ko masoyinka ba za ka gaya ba mara kyau annabi ce kar ka gaya wa kowa ka bar shi daga kai sai ranka annabi ce idan kai wannan fa inna halan tadurra wannan mafarki mara kyau da kai ba zai cutar da kai tasirinsa ba zai taba ka ba domin ka karya shi ta hanyar mai ta hanyar neman tsari daga shedan da neman sharrin da neman tsari daga sharrin mafarkin kuma ka tofa a hagu ma'ana ta yana ta waje dan shedan ta hagu yake zuwa shi ya kawo ma mafarkin ta hagu sai ka tofa masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'ayt a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'ayt a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'aytu tuf a hagu ka kore shi tasirin abin ya kare kuma kakka ga kowa manzala ce ba abin da zai same ka akwai wani hadisi kuma shi ma sai imam muslim ya kawo shi a cikin littafinsa daga hadisin jabir dan abdullah an rasulillah shi kuma daga wajen manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yana cewa idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha yakrahuha duk wanda ya mafarki a cikin mafarkin da bai ji dadin sa ba an biyo shi a guje za a sare ko kuma ya ga wani makiyinsa ko kuma ya ga dai wani yana shirya masa wani tubu abin da ya daga masa hankali manzo Allah yace falyabsuq an yasarihi thalathan yayi tofi a hagunsa so uku ya haka tup tup tup baka ce komai bayan su wannan ba wurin wancan bane duk ya tabbata ga wajen manzo ka tofa a hagunka so uku wal yasta'id billah sai ka ce ina neman tsarin Allah daga shedan shi ma so uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana wannan tsarin zaka yi tofi so uku tup baka ce komai ba tuk tuk so uku sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ji wani tsarin ba irin wancan ba sai sai annabi ya ce kuma wal yatahawwal an jabbihi alladhi kana alai ya juya daga inda yayi mafarkin a hannun da yake kwance mafarkin to ya canja yanayin kwanciyar idan kana kwanci a ɓangaren hagu ne sai ka juya dama idan kana zauna kana kwanci a ɓangaren dama ne sai ka juya ka koma hagu idan kanka yana kudu sai ka dawo da shi arewa an gane ka canja da yanayin kwanciyar da ka farka daga wannan mafarkin mara daɗi amma sai ka gabatar da me tofi su uku da a'udhu billahi su uku sannan sai ka canja yanayin kwanciyar to hadisan duk zaka iya hada su kai aiki da su idan kai mafarki mara daɗi sai ka tashi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa daya biyu uku sai ka canja yanayin kwanciyarka sannan ka ka ga kowa in yadda kuke da mutum ka ga ko matarka kar ka ga mutum ji annabi ce in kai wannan to ba abin da zai same ka mara daɗi wannan mafarki da kai mara daɗi ba zai same ka an gane wannan shine amma idan ya zama mafarki ne mai daɗi mazala ce da kafar ka ce alhamdulillah sannan ka samu wanda za ka gaya wa masoyinka kenan wannan hadisan suna nuna mana fa'idoji wanda suka da alaka da mafarki da yadda ya kamata mumini ya yi a mafarka a- idan ya farka idan abin farin ciki ne annabi ya gaya mana idan abin ba daɗi ne annabi shi ma ya gaya mana yadda ya kamata da kafin haka kafin annabi ya ba da wannan tsarin sahabban mazala su san mazala idan gari ya waye da safe sai annabi ya juyo ya ce muku akwai wanda ya mafarki sau aka duk wanda ya mafarki sai ya gaya annabi to annabi sai yake mafassara duk sanda mutum ya mafarki sai ya gaya annabi har sai da aka samu abdullahi dan umar a lokacin yana matashi bai girma ba ya ce sai na ji kunya na yi mafarki sai na ji kunyar in gaya wa annabi a gaban manyan mutane ce sai na tafi wajen yayata matar manzan Allah hafsatu ya sayi na umar gidan manzan Allah ya sace ya ce sai na gaya mata ya ce na yi mafarki gani na ga an ɗauke ni gadan-gadan mala'iku sun ɗauke ni sun hanyar wuta da ni ya ce sai ga wani mutum mai farin yanayi sai ya circe ya karfe ni sai ya ce dawo sau haka na na hafsa da ta ga annabi sai annabi ke cewa ni'mal abdu abdullah lau kana ya kumu minan layi ya ce kai abdullahi mutumin kirki ne ina ma yana kiyamun layi ina ma zai hada da kiyamun layi da akan kirkin nasa billahi dan umar yace kan daga ranar annabi da ya fassara mu wannan mafarkin ma'ana kirki na ya sa Allah ya kwato ni daga hanyar wuta da aka tafi da ni gashi an sake ni kaga yanzu ba dan wuta bane sai annabi ce ina ma zai hada da karin kiyamul layl yace ban taɓa farin kiyamul layl ba tun daga wannan ranar kenan kiyamul layl tana mai kenan tana kubutar da mutum daga tafiya hanyar wuta hanyar wuta ma an kana kiyamar laila ba za ka ce ba. to sai aka zo lokaci sai manzala sallam sai ya dakatar da sahabbai cewa su daina duk wanda ya mafarki sai annabi ya kawo musu wannan tsari wanda ya mafarki mai daɗi ya gode wa Allah kuma ya gaya wa masoyinsa wanda ya mafarki mara daɗi kada ya gaya kowa ya yi tofi a hagunsa sau uku ya nemi tsarin Allah daga sharrin mafarkin da sharrin shaitan sannan ya canja yanayin kwanciyarsa in ya bi wannan matakan mafarkin ba zai cutar da shi ba matsalan mafarki shine idan ka gaya wa mutum fas- wanda ka fara gaya wa mai ma- ya ma fassara to abin da zai sami kake shi sa annabi ya yi tsari cewa ko mai kyau ne kaka gaya sai masoyinka don masoyinka shi zai gaya ma mai abu mai a wanda ai alheri ne kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka samu ai kaza za ka samu amma in aka haɗu da maƙiyi to sai ya yi ma mummunan mafarki idan a yi mummunan fassara ɗan ya zama shi ne farkon wanda ya fassara ma to kuma abin siyasa ne ka shi sa sai aka ce mummuna ɗin karka fara an gane to wannan kun ji matakan yadda abin to shi ne sai malam ya kawo mana a cikin littafin mu duba littafin hisnul muslim malam ce ma ya falu marra arruya aw al wanda ya mafarki da ya kamata ya faɗa mafarki mai kyau aka ce ruya mafarki mai daɗi kenan in aka ce al mafarki mara daɗi malam ya ce yamfusu an yasarihi thalathan ya yi tofi a hagunsa so uku kamar yadda muka ji a baya sannan mala ya ce yasta'idu billahi minash shaitan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abin da ya gani a mafarkin talata marratin su uku da sannan mala ya ce la yuhaddithu bihi ahada kar kuma ya gaya kowa kun gare kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muka karanta haka mala ya kawo shi mala ya kawo wannan hadisan ne ta karkashin abu qatada ibn rabi'i al-ansari kamar yadda muka faɗa a can baya a wata ruwayar mala yake cewa ar-ru'ya salihah min Allah ru'uya mafarki mai kyau daga wajen Allah yake idan ɗaya daga cikin ku ya ga abin da yake so to fala yuhaddith bihi illa man yuhib kamar maimaita dai mala yake tai abin da na karanta muku a wannan littafin guda ɗaya kenan abin da ake so dai da kai shine ka kiyaye wayannan dokokin annabi ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce cewa idan alkiyama ta gabato yawancin mafarkin da musulmi zai yi za ta zama cewa mafarki ne na gaske da wuya ya canja idan zamanin alkiyama ya gabato to babu ru'uya da musulmi zai yi wadda za ka ga da wuya ta kauce wani ko mutuwa za a yi masa za ka ga ya ga mutuwar a gidansu ana zaman makoki kaza kawai sai ya tashi da safe a ce masa an yi mutuwa wani nasa ana yin irin zala ya ce don zamani ya zo ƙarshe yawancin mafarke-mafarke za ka gana gaskiya ne sai annabi ya ce wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha wanda yawanci mafarkinsu yake tabbata sune yawancin wanda suke faɗar gaskiya duk mutumin da yake yawan faɗar gaskiya idan ya mafarki ya faɗa ma za ka ga yawanci abin da ya faɗa ya gani a mafarki haka yake cewa ka ita mafarki manzala sallallahu yake cewa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa mafarkin musulmi wani kaso kaso 45 ne na annabta domin yana daga cikin nau'i na wahayi shine mafarki annabawa suka mafarki abinda suka gani a mafarkin nan sai ya zama wahayi ne an ce su yi ne so da nau'o'in akwai wahayi da mala'ika zai zo kai tsaye wajen manzo Allah ya ganshi ya zuba masa bayanai gashi gashi gashi akwai kuma zai mafarki ya mafarki da mala'ika ya ce gashi gashi abinda Allah ya ce sai kuma shi ma wahayi ne to haka mafarki na musulmi yawanci kaso ne 45 daga cikin 100 na annabta saboda haka domin shi mafarki ba da labarin gaibu ne shi da mafarkin shi ya gani kai baka ga gaibu ne ana gaya ma abin da yake wani na gaibu ne wanda ba ba tabbas bane dan haka malamai sai suke tattare ladabai da ya kamata mutum yayi akwai ladabi wajen bacci tunda mun yi karatu akan zikiran bacci ne gashi sai malam ya hada mana zancen mafarki to akwai ladabai domin shi musulmi lalle musulmi ya sani cewa bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ni'ima ce wadda Allah ya yi wa bayinsa domin haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wa min rahmatihi yana daga cikin rahma daga wajen ubangiji gare ku ja'ala lakumul layla wan nahara Allah ya yi muku dare ya muku rana wannan ni'ima ce yanzu muna cikin dare zuwa wasu awoyi sai kuma daren ya tafi sai rana ta zo Allah ya ce ni'ima ce me za a yi a wannan yanayin sai Allah ya ce litaskunu fi dare in yayi ku je ku huta gajiyar da kuka yi ta rana ku sauke ta baccin da za ku yi na dare zai kwashe muku gajiyar da kuka yi da kazar kazar da kaiwa da kawowa da aiki da ɗaukan wato suminti da ajiye bulo waɗannan gajijiyar da kai zuwa neman abinci sai wannan baccin sai Allah ya sa wannan gaje gaba ki ta sauka domin ka tashi da karsashi ka bauta Allah sannan ka sake fita nema wali tabtagu min fadlihi rana kuma Allah ya yi ta ne domin ku fita neman arziki ka tafi aiki ka tafi sana'a ka tafi kasuwanci wala allakum tashkurun Allah ya ce din ne muku haka dan ku danga godiya gare ni da daddare kai kiyamul layli da rana kai na filfili bayan sallar farilla kai sadaka ka sa da zumunci kai kyauta kai baiwa abinda ka samu a kasuwa ko a wajen aiki karka cinye kai kadai kai sadaka da falala ana son mutum duk idan ka fita kasuwancinka ko aikinka ko menene ka dawo da daddare ka huta ka kawo iyalinka to ka rage wani abu wanda za ka yi sadaka da shi ko kyauta da safe kafin ka fita aiki kafin ka tafi sana'a domin ka buɗe safiyarka da addu'ar mala'iku manzala ce duk gari ya waye Allah yana sauko da mala'iku guda biyu daga saman ji manza Allah ya ce ɗaya yana cewa ya ubangiji duk wanda ya haka ya haka ya kyauta ya sadaka ya bayar Allah nan nan ka masa arziki ya ubangiji sun ce albarka daga cikin arziki kwashi albarka daga ku rusa masa arzikinsa kawo masa matsala yana daga cikin abin da yake kawo arziki in ka farka da bacci shine ka taho masallaci da dan wani ba aljihunka ana gama sallah ko kafin ai sallah ka sunna akwai wani wanda ka sani a masallaci na bukaci me yawa abin da za su karya ma babu kai kokarin ka miƙa masa ka buɗe safiyarka da addu'ar mala'iku sannan ka buɗe kanka hanyar samu arziki ka toshe kanka hakar bala'i domin sadaka annabi ya ce tana angije musiba ta tunkuɗe ta to sai ka ce Allah ga sadaka zan yi dan kai domin safiya ta ta zama mai albarka in samu addu'ar mala'iku sannan bala'i da duk ban san shi ba a gaibu Allah karka raina abin da za ka bayar naira hamsin ce ɗari ce ɗari biyar ce dubu ɗaya ne duk yadda Allah ya hore maka da yin fitu sa'atin min sa'atin mawadaci ya bayar iya wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuwa ya ayyuhan nasu ne falyunfiq mimma atahu Allah iya abin da Allah ya bashi ka iya bayar ibn taymiya yake cewa yana daga cikin abubuwan da suke jawo arziki suke kawo ma wadata da albarka a cikin kasuwancinka da abubuwanka kamar wayannan abubuwan manzo Allah yace a ibn taymiya yake cewa ta'ahudus sadaqa ka saba da yin sadaka kayi ta duk da safe in dai zaka yi sadaka kayi ta da safe saboda ga wannan addu'ar da mala'ikun za su yi ba wanda ya fara yin ta da sassafe asuba yana yi ya fi samun addu'a sama da wanda ya sai bayan azari domin ba za su yi ma wannan addu'a ba ka yi a ciki amma yanzu asubar ta yi kana fitowa a masallaci ko dai kana shigowa ko bayan an gama sallah ka ɗan miƙa ko a masallaci ko akan hanyar dawowa ko kuma ko wata mai sai da kosai a unguwarku ko mai sai da kunu ga take ba wa mabukata ki raba na dubu daya ki ba da sadakan na dubu biyu ka buɗe ranar tun daga sannan za su dinga yi addu'a har sai sun koma ga wajen Allah da daddare sai dare kuma za su koma kana cikin wannan addu'a ka ka yi ta da wuri in dai da dama sai in dai baka da dama amma da wuya a rasa mutumin da dai ba shi da naira hamsin da dai za a iya samu da zai bayar da safe ko ɗari yi kokari kai wa kanka wannan Allah sadaka an kaga abin da take tunkuɗe ma da izinin Allah ba za ta mamaki akwai wanda ajiyajiyan nan cikin bayan mun magana sadakar a shekaran jiya jiya ya fara sadakar irin ta sassafa da daddare ya hau da shi da iyalinsa za su kwanta za su kwanta ciye ne ko shekarun jiya sai essa sai ta fito daga ɗaki bayan har sun rufe saman sai ta buɗe ta ce tana tunanin ta manta ba ta kashe fitilin kicin ba tana sakkowa sai ta tadda firiji ya kama da wuta wuta tana cin ɗan yawo fafafal fafafal firinjin na kicin ta yi sauri ta sanar aka yi sauri aka zo da taimakon Allah sai zama wutar a cikin waya kawai ta tsaya kuma ta kashe wutar fa dai tunani take ko ba ta kashe ba kun gane maganar sako aka tare da ita ta dawo domin wutan nan ta kai wani lokaci yaya ba san inda za ta tsaya cikin daren ya bugo min waya malam sadakan nan ta yi aiki na ce me faru yake cewa kaji kaji kaji na ce to ka gode wa Allah ka kuma ci gaba sai aka tsayan masa cikin akan waya ɗai ɗai yawo kawai ba fa shi ya sauko ba ba matar ba yarinya ce kawai tunani take wai ba ta kashe fitilan ki dan ita ka dora nauyin ta kashe fitilan to Allah ya amsa masa ya kuma yi dan Allah daga ranar ya fara yi sai kuma Allah ya nuna masa aikin nata to dukka cikin mu da kowanda yi kowa yana yin alkhairi domin annabi ya ce sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su yace aikata alkhairi kyauta sadaka taimako suna hana wa mutum mummunar mafada ma'ana ba za su kayar da kai ba inda kana wannan abun suna tsare ka daga faduwa mummuna wanwar to daga cikinsu akwai sadaka Allah ji kan iyayenmu da kakanninmu za ku ga cewa babu ranar da ba sa sadaka ko dai a ce in gwaje ka a sisu ko sai da zafinsa a rabar mana kakka bar ya huce ma don kada mai ci ya ji ba daɗi ya ci shi yana jin daɗinsa ko kuma ka ga gidanku ana dafa abinci na sadaka ko dai ran juma'a ko kuma wata wuni ko kuma ma kullum za ka taso ka tadda babanka ko kakanka yana gayyato almajirai a zo a yi karatu a gidanku na ƙur'ani ya dafa musu abinci ya ba su baka san me yasa ake yi ba isa sai ka ga bala'o'i Allah yana ta tsare su muna kwance muna bacci kuma Allah ya sa mana masu gadi to don haka a kula da wa'annan ladadaban mu dinga godewa Allah Allah ya ce na ba ku dare na yi muku halatta na halatta muku rana da dare domin ku huta da daddare da rana kuma ku tafi neman arziki amma fa ku dinga gode mu menene wala'allakum tashkurun ko kwa dinga godiya a shukuru a nan a aikace alhamdu da baki ke a shukuru a aikace ka gode wa Allah Allah na je kasuwa na dawo alhamdulillah ga wani abu ka kawo da iyalinka ka tawo da makotanka biredi da safe kuma ka yi sadaka gode ke Allah na gode ka bani nima na ba wasu na taimaka musu kamar yadda ka umarci ana ganewa yi to Allah ya ce waje Allah na muku subata Allah ya ce na sanya daren ku ya zama wajen hutu karka juya abin da Allah ya ce wani zaka ga baya baccin da daddare ba wai ba zai iya bacci bane a'a shi dai ba yanzu zai bacci ba sai ka ga ya cinye dararensa sai lokacin da Allah yake cewa yana mai bukata shi kuma sannan zai ja kaga wani ya zauna akan kwamfuta ko akan waya tun farkon dare har sai ya kai karfe biyu yana latsa-latsa ya danna can ya tafi can ya shiga can ya gama ko kuma karfe biyu zai kwanta kame za ka kwanta karfe kai ma ka san makara zaki a karfe biyun nan fa Allah ya fara wannan shelar mazala sallam ya ce mana yanzilu rabbuna ubangijinmu ubangijinku yana sakowa sakowa irin da ta dace da Allah yaya take ba mu sani ba amma min imani yana yi ila sama'i dunya yace zuwa wannan sararin samaniya ta duniya wadda muke gano ta hina yabqa thuluthul layl al-akhir lokacin da kaso na ukun karshe na dare yayi a yanzu al-lissafin yana farawa karfe 2 saura kwata karfe 2 saura minti 20 daga sannan thuluthul layl ya fara kakan ka farka karfe 2 ai a lokacin ne mazala yace sai Allah ya ce man ya da'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni in amsa masa man yas'aluni fa u'tiya waye zai roƙe ni in bashi man yastaghfiruni waye zai neman gafarta masa sai kuma in gafarta masa wa zai nemi gafara ta gafarta masa waye zai tubaya in karbi tubansa waye zai annabi ya ce haka Allah zai ta maimaita wa'annan wa yake son matarsa ta haihu ba shi dama ta haihu wa yake neman ɗa ba shi wa yake neman gida ba shi duk sai Allah ya faɗi bukatun mutane gafaki ɗaya duk ya san shi ya halice mu ya san bukatun mazala ce haka Allah zai ta shela yi ta faɗa ma'ana ya buɗe ƙofar ka taho mazala ce Allah ba zai daina wannan ba sai alfujir ya keto sai sanda ake kiran sallah na biyu cewa alfajir ya fito shikenan sai gobe kuma manzo Allah ce wa zalika kullu layla manzo Allah ce kuma diddare sai Allah ya yi wannan to ka bata wa kanka lokaci baka tashi ba sai lokacin da Allah ya fara kirari dukan ka tsaya ai tunda ka bata lokaci tun daga bayan sallar isha kai wajen awa hudu biyar kana kan waya ko kana kan kwamfuta to ya kamata kuma ragowar awa ukun ka karasa ta da Allah na rantse da Allah ba ka bukata sai na rantse duk mai kiyamun laili ba zai samu damuwa ba duk damuwar ka ba ba za ka ba komai ba ce za ka ringa ganin mutane kawai suna ta fatan fatan duk girman matsalar ka in kai kiyamun laili na wata daya sai Allah ya kautar ma da shi duk nauyin bukatar ka ka tsaya ka yi kiyamun laili ka kai wa Allah karka damu cewa ka yi sati biyu sati uku wata ɗaya kana ta gaya Allah wata bukata shiru ba wai shiru ya ma ba ba shiru ba ne domin annabi cewa wanda aka ba shi dama ya yi haka ya roƙa to an ba shi rabin amsa an amsa masa rabin bukatarsa ragowa yake jira ragowar kuma shi da ya halicce ka ya fi ka sanin menene ya fi ma maslaha in ya baka a wannan lokacin mai yiwa lalacewa abin zai ba shi da amfani akwai lokacin da Allah ya san sai ya fi ma amfani sai ya rike wannan addu'ar da yake kake yi ba wai zai hana ka wannan abin da kake fata ne ba a baka ba amma sai ya dinga tuttushe ma wasu abubuwa sai ya dinga kakkama wasu abubuwa kai baka sani ba ma kai baka sani ba ma ya bakka da lafiyar kama ka zo masallaci da kafarka ka koma gida da kafarka ka kwanta baka samu tuwo ba amma dai zaka tashi lafiya shi ma arziki ne akwai wanda in zai bada dukiyar sa duk ya miƙe daga kwanciyar da yake da rashin lafiya zai bayar to lafiya ma arziki ce sawa ka ci gaba da addu'a kin san Allah addu'a ce take rike da Allah cewa ya ƙul ma ya ba'u bikum rabbi laula mai laula du'a uku Allah ya ce ba ruwa na da ku ba don kuna addu'a ba ina ruwa na da ku addu'ar da kuke yi ne yasa nake kula ku kuma nake muku nake dan yayyafa muku abubuwa ka ci gaba da addu'a ka dinga kiyamul layli ka dinga roƙon Allah duk wajen amsa addu'a ka ce ya Allah ka sa yin zaman na cikin masu kiyamul layli domin sai Allah yana son ka za ka yi kiyamar da sai yana son ka wanda yake so kuna jin Allah ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallam wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka min maqaman mahmuda Allah ya ce da manzan Allah da daddare ka dinga tashi kana kiyamul layl kana sallah kana roƙon Allah in dai kana yi tabbas zan baka wani matsayi ranar alkiyama ce kowa ya gode ma ce kowa ya ji daɗin wannan matsayi zalar yamin laili kullum yanayi har Allah sai da yi masa stamfi ya zama shaida Allah ya ce na tabbata kana kiyamun laili ya ayyuhal musammin umin laila min illa qalila nisfahu أو انقص منه من قليلا أو زد عليه ورتل القرآن من ترتيلا إنا سنلقي عليك من قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوم قيلا ألا يتي كاغا لوكتين قيام الليل إنا لوكتيني مي سادا مي البركة وانا أكي سورارة أمسى مكان sai Allah can ƙarshe aya ta ƙarshe ce inna rabbaka ya'lam annaka me taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah yace na tabbatar kana kiyamul layl had annabi dewan kiyamul layl sa Allah da kansa ya shaida cewa yana yi ubangijinka ya yadda ya sani ya tabbatar kana kiyamun laili wataran tun rabin dare kake tashi wataran sulusun lailin akhi wataran tun kafin ma rabin dare annabi wataran dare yake raya gaba da tun daga sallar isha baya bacci ya ta kiyamun laili ya ta kiyamun laili ya ta har sai alfijir wataran kuma sai ya raba daren biyu wataran kuma ya kasa shi uku ya dauki kasa na kashe annabi waɗanda na gaske ne na aljanna ne shi ba wani kokonto aljannan ma munna take annabi yanzu mu yanzu mu ne muke munna ba mu aljanna to annabi ita aljanna ce take munna da farin ciki cewa ba ta samu wanda zai shiga cikin ta ta zama ta ji daɗi ba sai annabi to amma yake kiyamun laila saboda haka kai dan mai sabara kar ka bata wa kanka lokaci saboda haka mala ya ce yana da kyau musulmi ya kula da ladabai lokacin bacci akwai ladaban da ake son ka kula da shi na farko mala ya ce Allah ya akhira naumahu ba'da salatul isha illa li darura ba a san mutum ya jinkirta yin bacci bayan sallar isha sai dai in wata lalura ce kana da jarabawa kana da karatun da za ka yi kana son ka zauna da iyali kudin tattauna wata dan ka kwana biyu baka zauna da yara ba yanzu ne aka yi hutu za ka dan hira da su dan kai kana fita aiki su suna tafiya makaranta kafin ka dawo su yi bacci a dan wannan lokacin inda akwai lalura za ka iya zama da su amma kar ka bata lokaci bayan sallar isha a ce ka kai dare kana chatin ko kana wasu abubuwa malai ce domin akwai hadisi abu barazat al-ansari sahabin manzo Allah ne ya rawaito mana hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla salati al-isha wal hadith ba'daha manzo Allah ya karhanta baya son yayi bacci kafin yayi sallar isha kamar yanzu ba mun gama garba ba to makaruhi ne yin bacci yanzu sai an yi sallar isha sannan manzon Allah yana kin yin hira bayan sallar isha bayan sallar isha kawai gida annabi ke shiga in ka ga annabi ya dan lokaci to ya shiga da talakawa za su ci abinci ahlus suffa za a dan ci abinci don an ci su suke bata masa lokaci amma annabi yana zuwa matansu guda tara guda biyu sun rasu tara kowace zai shiga ɗakinta ba wai da daddaren yake shiga ba kar ka ɗauka sai da annabi da gari ya waye zai fara ɗakin wanci ya kuke kun tashi lafiya ya shiga ɗakin wanci ya shiga ɗakin wanci su ɗan hira a tattauna kaga ya shiga guda uku azhar ta yi ya taho masallaci an yi sallah kuma annabi ya dawo sai ya ci gaba kuma ɗaki ta gaba ɗakin wance ɗakin wance illa asar ta yi har ya ƙarasa ɗan isha ta yi da ya zo ɗakin mai kwana yake shiga kun gane ba wai sai da daddare ke shiga ɗakunan nasu ba ba wai sai da daddare ba daga gari ya waye amma inda dare ya yi mai kwanan wadda take da girki to ɗakin ta bayan sallah isha annabi yake shiga an gane to haka ake son ka yi bayan sallar isha annabi sai sai in kana da lalura sai ka ka dan gabatar da wannan lalura wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari da muslim ladabi na biyu an yajtahida Allah ya nama illa ala wudu duk yadda za ka yi kai kokarin ka kwanta ba kai alwala ba duk jin baccin da kake wani ai bacci ne ya dame shi a ido so ba ya son ya taba ruwa kada baccin ya gudu to duk kokarin da za ka yi kashe dan ya hana ka karka kwanta sai da alaula لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم للبراء بن عازب مازال ya ga wa sahabbansa sunansa albara ibn azib annabi yake ce masa ya bara idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah ya bara in ka zo zaka kwanta kai kai kokarin kai alwala irin yadda kike alwala zaka sallah cikakkiyar alwala ka yi ta biyu biyu uku uku ɗaya ɗaya amma ka yi cikakken shi ne ka yi ta uku uku domin manzala cewa irin alwalar da kake yin sallah haka ake son mutum ya yi sannan malam ya ce an yana mabtida'an ladabi na uku an yana mabtida'an ala shiqqihi al-ayman wa an yatawassada yamina ana son mutum farkon kwanciya ya kwanta a bangaren sa na dama sannan ya shimfiɗa tafinsa ya ɗora kansa kai ana ganewa haka ake son mutum ya ɗora tafinsa na dama sai ya ɗora kuncinsa kai haka manzo Allah yake in ka zo kwanciya da dama ake son ka fara kwanciya sannan sai ka ɗora kuncinka kamar yadda manzo Allah yake kuncinka na dama akan tafinka na dama ka ɗora akan matashinka haka ake son ka fara babu laifi idan mutum ya canja daga baya mana amma farkon kwanciya ka kwanta da bangaren dama ba rigingina ba ba hagu ba a'a bangaren dama to idan ko kafin ka fara baccin ne ka ji kuma za ka canja za ka canja ba komai amma farko ka yi haka an gane ko saboda manzo Allah da ya ga shi barau dan azumi yace in za ka kwanta ka fara yin alwala sannan ka kwanta a bangaren ka na dama haka manzo Allah ya ce masa manzo Allah ya ce idan ka zo za ka kwanta ta zamo ka yi alwala sannan ka yi matashi da hannunka na dama shi ne matashi mana ka ɗora kuncinka a ɓangaren ka na dama nadabi na hudu mala ya ce la ya taji'u ala batnihi asna a naumihi lailan wala nahara haramun ne mutum ya yi rikda ciki ya kwanta baccin safe ne ko na dare ne ko na rana kar ka kwanta rub da ciki kamar yadda zamu ga wasu suna yi domin hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa innaha daj'atu ahlin na kwanciyar ɗan wuta ce mutum ya kif kwanciyar ɗan wuta ce inji manzo Allah a cikin wani hadisi kuma manzo Allah ya ce innaha daj'atun la yuhibbu Allah kwanciya ce irin wannan da Allah baya santa Allah baya son yi gabawansa ya yi rubuta ciki ko gida ka koma ka tarar da jaririnka an kwantar da shi an rubuta cikinsa ka ce da babar ko kai ka ɗanka ka ɗaga ka juya shi ka hana ta kuma ka gaya mata za ka samu da yawa mata suna irin wannan kwanciya sai kai ta fama da su iyalinka ka daga zakka kifta kifi ya mata haramun ne kwanciya ce ta ‘yan wuta ji manzan Allah kwanciya ce da Allah baya so domin Allah ya ce yau mai sabo na alawu juhe ‘yan wuta haka Allah ya ce za a kifa su rubda ciki a jawo su akan ruwan cikinsu da fuskar su kir da an je sai a wurga su cikin wuta haka ake jawo shi sa annabi ya ce kwanciya ce ta ‘yan wuta haka ake kifa su su haka ka yi kiyaye karka yi in kana yi ka daina karka ba iyalinka su yi in suna yi su daina haka yara a koya musu kafin ka kwanta ka duba ɗaki da yara suke wace irin kwanciya suke duka gyara su kuma ka tara su ga gaya musu annabi ya ce kwance yan wuta ce akwai wanda yake son yin shiga wuta za su ce a daga ce to ku daina irin wannan kwanciya an gane su haka wa'annan kaɗan da cikin ladabai da malayi kawo mana na kwanciyar bacci da kuma ladaban da manzala ya koya da mu idan mutum ya mafarki ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da ya dora ma kan daidai ya nuna mana abin da ya kamata da kuma abin da bai kamata mu kauce masa yanzu za mu shiga sabon fasali an fita daga harkar bacci yanzu kuma za a shiga wani abubuwan kuma wanda shi ma ba ma yi karatun za mu shiga sace na gaban Allah kai mu yawanci ba yi yawanci ba sunna ce ko mai karfi akwai akwai sunnoni da yawa da muka kaurace musu ya kamata mu dinga yi da yawa ko a sallan nan ma ziliman da yawa in yace sami Allahu liman hamidahu kowa sai dai kace ya ce rabbana wa lakal hamd ko ba haka ake cewa ba din ba mu haka suke ce kadan ne suke bin domin sunna shine kai ma ka ce sami Allahu liman hamidahu sannan ka ce rabbana wa lakal hamd amma ba mai yau ya in liman ya ce sami Allahu liman hamidahu zai ce shi da kansa rabbana wa lakal hamd kai ma ma mu haka ake son ma mu duk ladan muke bi ya ce sami Allah da yadda muka ji ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu haka muke ba ba ka faɗan sami Allah da mana kaɗan mu ne suke mana kuma annabi ya ce ai kuma lada ne in ka faɗa wannan ka haɗa duk ladan ka ya kawo ba wai sallah ce baka yi ba sallah ka ta yi amma ka rage yau kanka lada ai akwai abubuwan da yawa da kake annabi ya ce wani zai shiga sallah bai fi ya dawo da 20% na ladan annabi ya ce wani zai tashi da tati wani zai tashi da arba'in wani zai tashi da hamsin wani zai tashi da biyar wani ma da lada ɗaya zai tashi to me yake kawowa sallaka ta yi amma ba ladan ka tsintsinke shi ka rarrage shi ana ganewa so da yawa domin duk sanda ka yi aiki da yawa a sallah ka so sanan ka juya can ka yi wancan duk rage wa kanka lada kake domin Allah ce wa qumu lillahi mai qaniti ayi kawai ayi kurum a gaban Allah ai tsit a nutsu ba sosai sosai ba waiwaiwaye ba kallakin wani ya tada sallah Allahu akbar sai ka ga baki ɗaya tunanin shekara bakwai shekara bakwai abin ya faru sai shaidan ya kama masa shi wai kawai sai ya rage ma lada ta tsaye ladan ladan wai ba ka samu to saboda baka shiga da nutsuwa ba sannan abin da annabi ya ce baka yi ba da kayi Allahu akbar annabi ya ce ɗora idanka daidai inda za ka sujada to wannan yana koran shaidan ba zai sama wasu wasu ma wanda ka yi kai zai kaga yana kallon gaban sai ki duk wanda ya to ya gan shi to yana sallah kana gaban Allah kuna tattauna lokaci ya baka appointment cewa ka zo mu gana to ka zo ka ce Allahu akbar kuma ka tafi kana kallon wani can ka kallo wata mota sai ma ka je kasuwa ya ta da sallar sai ga kastoma ya shi ai sallah ake ce tsaya su ka tsaya a ga raba hankalin sai ka tsaya sai ka tsaya ka siya ka ga ya rabu da Allah gaba ki daya ba mu san girman Allah ba ne shi ne matsala Allah ka sa mu gane za a yi me? e to ba sanar ma lafiya lokacin ya yi sai ku sanar to Allah ya samu dace an ce lokaci ya yi daman kuma ba na samun shiga sabon fasalin sai Allah ya kai mu ga wani ce salamu alaikum mala Allah ya saka da jannatul firdausi amin mala akwai bambanci ne tsakanin baccin dare kuma na rana ko kuma na wanda ba dare ba ai akwai bambanci baccin dare shine wanda Allah ya ce waje Allah na muku sufati akwai baccin rana baccin rana ita ma wannan sunna ba mai sunna ne baccin kailula bayan azhar kafin la'asar annabi yake cewa qilu tasihhu ku dinga yin baccin kailula na bayan azhar yana ƙara lafiya ji manzo Allah annabi yace kilu ku dinga yin baccin kailula na bayan rana fa inna shayatin la taqilu domin shaydanu ba sa yin kailula suna can suna fitar da mutane amma mu yanzu fafutukan neman kuɗi ba a yin sa kuma kuɗin ma ya ki zuwa ba kailular ba abin idan kuka je ƙasashen faransa ko Nijar kuka ce akwai abin da suke ce masa midi mana za a sau karfe sha biyu za a sauka daga aiki sai dab da la'asar za su dawo aiki ma'aikacin gwamnati su biyu yake aiki a ƙasashen faransa in ya fita karfe kaza na safe zuwa sha biyu to za a tsayar da aiki kowa ya je ya kwanta ya huta to shi ne suke ce masa midi za a zo a yi azahar a ci abinci sai a kwanta shi kuma amfaninsa yana ƙara lafiya kuma yana ɗauke gajiya in kai na minti talatin na minti talatin za ka ji in kai farka za ka tashi da nishaɗinka don annabi ya ce yana ƙara lafiya mutanen iyayenmu na da wanda ya yi shekaru irin wanda aka gani yayi na da za ka ga babbar kasuwanmu a najeriya kano ita ce kasuwar kurmi za ka iyayenmu suna dawowa wannan lokacin azhar za su zo gida su ci abinci su kwanta sai sun wannan kailuran mun ɗan riski wannan wasu daga cikin kakanninmu da mun riski wannan amma yanzu hamajan hamajan ta yawa baccin bai baya yiwa ba wai sai ka dawo gida ba ko a ofis ka yi ka ɗan gwada annabi yana zuwa lokacin da annabi zai hijira daga daga makka zuwa madina ai wannan lokacin ya tafi gidan sai na bakar duk an tafi baccin rana kuma yanzu wanda ya je saudiya duk da dai har yanzu suna yi amma saudiya irin ta da in ka je umara ko aikin haji ai da azhar ba kowa titi ba kowa za ka ga kantin da kuke zuwa siyan siyan an ɗauki ɗan tsimma ko ɗan zare an ja mana ba wai an tashi ba ne an tafi ƙailula ne zare kawai za a ja a bakin kanti da gwalagwalai sai a ja ɗan tsimma saboda akwai amana a lokacin ba wanda zai shiga ya ɗauka wannan abin da aka ja mana kantin a rufe yake mai shi baya ciki an tafi ƙailula za ka ga titi ba kowa masu naci ne za ka ga a cikin mutanenmu suna harin amma dai siyayya babu lokacin kailula ke sannan akwai bacci da wasu suke an hana yin bacci bayan sallah asuba kai sai sai rana ta fito shi wannan shi kuma karya arziki yake bacci mai kokari mu gane shi wancan yana ƙara lafiya in ji manzon Allah shi kuma wannan karya arzikin mutum yake bayan sallah asuba kafin rana ta fito kakai bacci bayan sallah asuba kafin rana ta fito kakai bacci dan a lokacin Allah yake raba kuɗi yake raba duk abin da zai bani wani a bashi miliyan kaza wani a bashi kaza a sannan mala'ikun da yake raba ake cewa ya raba bayan sallah asuba sannan ake budget na kowace rana akwai budget na shekara da Allah yake yi shine ranar lailatul qadr a cikin ramadan na shekara gabaki daya so sannan kullum akwai budget da Allah yake daga bayan an sallah asuba har zuwa rana ta bullo a sannan ake rabon wannan awa ɗayan ko awa ɗaya da rabi sannan ake rabawa in kai bacci ba kai nakan za a kare kare arziki yake talauci yake kawo ka zauna kai ta zikirin Allah har sai rana ta bullo in rana ta bullo kai nafira ka kwanta ba matsala kwanta zuwa karfe tara goma sai ka tashi amma dai bayan sallah asuba ka kwanta kai bacci to matsala ce za ka ga abubuwa suna suna ta warware ma kana ta tuntube sai ka yi abin nan sai ka ga abu ya warware sai wani ce jifansa haka kai ka jefa kanka da kanka ka fito kai kwanciya mutum ka awa ɗaya ne fata don wani abu ka tsaya kai wannan abu domin zala su sallam ce duk wanda ya sallah asbahi ya zauna a majalisa wajen da ya sallah ya ta ambatan Allah ya ta zikiri ya ta zikiri har rana ta bullo kaga awa ɗaya kenan da yan mintuna sannan da rana ta bullo sai ka tashi kai na fiye raka biyu ana ce mata salatu shuruq sallar fitowar rana zala ce Allah zai rubuta ma ladan aikin hajji da umara cikakku su uku annabi ya faɗa cikakku cikakku kaga kullum kai kana da ladan hajji da umara kaga wanda bai je hajji da Allah bai hore masa bukata za ka samu wanda ya je don kuma gashi yana samun ƙarin ladan da ake ba wanda ya hajji da umara za a baka wa zalika ala Allah yasir ai ba wani abu bane wajen Allah a talaka ne iri na da kai me shi ne mai shi ne kuma mai kyautar ba kuma marowaci ba kuma shi yake zai annabi ba jakadan Allah bane ba Allah ya riga ya wanke mana shi bai ce wa ma yanduku me anil hawa in huwa me illa wahyun yuha duk abin da annabi ya faɗa aka ce wahayi ne sola ko eh hadari to to to hadari ya tafi saboda haka wannan ya ce malam ina yin mafarkin an ce a daina faɗa ko ba haka annabi ya ce ba kana faɗa idan dai mai daɗi ne ka yi addu'a ka gode wa Allah in mara daɗi ne kar ka ga kowa in ji manzo Allah Allah ya sa mu